أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa masu albarka da muka haɗu a wannan masallaci na markazul imam al-bukhari littafid al-qur'ani wa dirasatil islamiyya barkanmu da sake haɗuwa a daidai wannan lokaci mai tarin albarka inda muke wa kowa barka da sallah da kuma ganin wannan lokaci mai tarin albarka muna roƙon Allah ta'ala ibadodin da muka gabatar a cikin watan ramadana Allah ta'ala muke roƙo ya karɓa mana su kurakuran da muka gabatar Allah ta'ala muke roƙo ya kankare mana ya gafarta mana ya yafe mana kamar yadda muka yi alkawari cewa idan Allah ta'ala ya kai mu bayan sallah za mu fara karatun littafin al'adabul mufrad na al'imamun bukhari bayan shawarwari da ‘yan uwa suka bayar sai muka ga fifikon farawa da littafin matnul akhdari wallafar babban malamin nan abu zaid abdurrahman ibn muhammad ibn sagir ibn muhammad ibn amirin al-akhdari al-bintiyusiyu aljazairi ba don komai ba sai don ƙoƙarin yin bayanin abin da ya shahi hukumce-hukumce na ibada da kuma yin bayanin abin da ya shahi a alaƙa da musulmi ta yau da kullum ɓangaren aƙida shi ɓangaren ibada shi da abin da ya kama da haka kafin muke farawa muna tawassuli da wannan zama Allah ya biya muna buƙatunmu na alkhairi mai bukata wadda ba ta alkhairi ba Allah muke roƙo ya masanya mai ta kuma ta alkhairi ya biya masa wayanda suka riga mu gidan gaskiya suna musulmai muna roƙon Allah ta'ala ya ji kansu da rahama mu kuma in ta mu ta taho Allah ya sa mu cika da imani wannan mai littafi a halari kamar yadda aka yi sani sunan shi al-sheikh الصالح المحقق الفهامة almutafanninu fil ulumi abu zaid sunan shi baban zaidu amma sunan shi abdurrahman kenan abu zaidu alkunyar shi ce baban zaidu irin yadda yau idan kana da ɗa muhammadu sai a ci ma abu muhammad ko kuma kana da ɗa hamidu sai a ci ma abu hamid da abin da ya kama da wannan wannan babban malami an haife shi a shekara ta ɗari tara da ashirin hijira daga makka zuwa madina ya yi wa fati shekara ta ɗari tara da tamanin da uku hijirar babban jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa madina ya tasa a gida na salaha da ilimi kuma yana daga cikin manyan mutane masana waɗanda suka yi kira ga a bar wannan gurɓatacciyar aƙida lalatatta ta bidi'o'i da raye-raye da sunan la'ilaha illallah yana da wata mashahuriyar ƙasida da ya yi wadda yake cewa a cikinta warraƙsu wasu raku wata sfiƙu amdan bi zikirillahi la yaliku yake cewa rawa da ihu da taɓi da gangan a ambaci sunan Allah ana rawa ce bai cancanta ba a lokacin shi ya iske wasu daga cikin gurbatattun da ke nassaba kansu zuwa ga firka ta aƙidar sufiya wanda ke ganin cewa waina daga cikin sufanci idan ana zikiri ana shaɓewa ana rawa ana taɓi wai ku yi ta ambaton Allah har a ce muku mahaukata to shine mala yace wa innamal matlubu fil adhkari adh-dhikru bil khushu'i wal waqari yace abun nema a cikin ambaton Allah shine a ambaci ambaton Allah da natsuwa da kuma tsantseni faqad ra'ayna firqatan in dhakaru tabadda'u wa rubbama qad kafaru yace kai mun ga wasu daga cikin mutane wanda in suna ambaton Allah tabadda'u suna kirkirar bid'a wa rubbama qad kafaru yace mai yiwa ma zaka iske sun kafirta sun bar hanya Allah wa fa'alu fi dhikri fi'lan munkara suna aikata wani mummunan aiki a cikin ambaton Allah sa'aban fajahiduhum jihadan akbar yace saboda wannan abu ne mai wahala kai musu jihadi jihadi babba yace khallu min ismillahi harfal ha'i idan suna ambaton Allah suna zikiri suna hidda wa suna Allah ha'un sai kai suna Allah Allah Allah ba Allahu Allahu ba yace wannan fa alhadu sun yi ilhadi fi a'zamil asma'i amma fi girman sunaye daga cikin sunayen Allah wayan bakunan nabha kalkilari suna shishika yadda ka san karnai tariquhum laysat ala sawab yace hanya su ba hanyar daidai bace yace haka dai ta bayanin lam yaqtadu bi sayyidil anami basu bi hanya ta shugaban halittu ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa kharaju an millatil islami sai suka fita daga hanyar musulunci yace lam yadkhulu da'iratash shari'a wa aula'u bi bid'in bi bid'a bi bid'in shani'a yace ba su shiga daira ta shari'ar musulunci ba kuma suna haskakawa da bid'o'i wanda su mafi munin bid'a zaka iske shi wanda ke zikirin nan yana tabi yana rawa gani yake wannan hanya ita ce hanya ta daidai irin yadda kake ganin wasu mutane a yanzu ga sunan dai sai abinda Allah ya in lokacin zikiri yayi to zaka ga wani ya ta ya sha tramol wani ya sha daga wani ya sha kwaya haka zai ta ganin cewa wannan aikin shine aikin Allah wannan malam ya rasu shekara ta 983 hijira daga Makka zuwa Madina Allah ya gafarta mishi Malam Abdulrahman Al-Akhdari yana da littattafai da ya rubuta da dama daga cikin su akwai Al-Jawharul Maknun fi al-thalathati funun littafi ne da ya rubuta akan ilimin balaga a cikin baiti 291 kuma yana da asiraju fil hay'ati shi ma wannan littafi ne da ya rubuta akan ilimin falaki ya rubuta wannan waƙe a shekara ta 940 ba ɗaya yana da addurratul bayda fi ahsanil fununi wal ashiya wanda wannan littafi shi ma yana ɗaya daga cikin littattafan da ya rubuta a shekara ta 940 yana da shekara ashirin ya rubuta wannan littafi Allah ya gafarta masa ya da rubuta wannan littafi a cikin watan Ramadan kuma a wannan littafi an yi sharhin shi da sharhi mafi kyawun sharhi yana da littafi azharul matalib fi ilmi al-istirlab fi hay'ati al-aflaki wal kawakib ita ma wasu waƙe ne da ya yi to yana da shekaru ashirin yana da sharhu sanusiya wanda littafi ne a cikin sharhu sugura na sanusiya a cikin aƙida ana ce mata ummul barahim yana da sullamul murawnaku wannan littafi shahararren littafi ne mai baiti 143 a cikin ilimi na mandiki yayi shi akan baharul rajaz mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun da sauran littattafan da wannan babban bijimin malami ya rubuta irin su manzumatu fi qawaid al-i'rab ala kitab mughni al-labib irin su durr al-bahiyya fi nazm al-ajuri ajrumiyya a cikin baiti 170 irin su al-farid al-gharra wani waki ne a cikin aqida irin wannan littafi dake ga hannunmu mukhtasar fi fiqh al-ibadat takaitaccen littafi a cikin fiqh na ibada wanda wannan littafi na ahalari littafi ne wanda ya tattaro abubuwa da yawa ya yi bayanin fi'ul ibadat ya yi bayanin ɗahara tsalki da kashe-kashen tsalki ya yi bayanin sallah da farillan sallah da sharuɗan sallah ƙarshen littafi sai ya ruhe da bayanin sajadar rabkanuwa idan mutum yana sallah yammanci ya rage ko ya ƙara me zai yi Allah ya saka mishi da alkhairi duka wannan littafin ya yi shi ne akan mazhaba ta al'imamu malik ibn anas wanda ya mu shekara ta 179 hijira daga maka zuwa madina Allah ta'ala ya yarda da shi kuma ya ji kanshi da rahama wannan littafi na maslul akhdari ya samu inayar manya-manyan malamai na duniya an yi mai sharhi da yawa daga cikin shuruh waɗanda suka shahara a nan ƙasar hausa akwai hallul masail wanda wani babban malami alhaji sa'ad ibn umar ibn sa'id a tori alfuti ɗan ƙasar mali ya yi wannan sharhi na wannan littafi ya zana ma littafin hallul masa'il warware mas'aloli akan sharhin muktasar al'akhdari biddala'il da dalilai wannan littafi yana daga cikin mafi tsadar sharhi da aka rubuta a wannan yanki na nahiyar afirka amma kuma akwai wani a shankiti al-mukhtar ibn al-arabi mu'minul jazairi summa shankiti wanda ya rubuta al-miskul azfari fi sharhi wa adillati mukhtasar al-akhdari fi al-ibadat wannan miskul azfari yana daga cikin shi ma mafi tsadar littattafan da aka rubuta a cikin wannan littafi na al-akhdari Allah ta'ala ya saka mu wa'annan bayon Allah da alkhairi ya ji kansu da rahama sannan an waƙe a halari irin shanaƙifa 'yan ƙasar Morocco 'yan ƙasar Mauritania 'yan ƙasar Algeria duka sun yi ma wannan littafi na ahalari waƙe sai dai mafi waƙe wanda ya zo muna kusa-kusa shine waƙen ɗaya daga cikin jimajiman malaman jigajigan malaman ƙasar hausa fadilatal addoktor ibrahim jalo jalingo wanda ya rubuta wannan littafi nazmu matn al-akhdari a cikin wasu 'yan baitoci takaitattu wanda har yake cewa wa awwalu wajibin alal mukallafi tashihu imanin bi jiddin muktafi a cikin waƙen shi yake cewa farkon wajibi akan duk wani mukallafi ya gyara imaninsa da gaske wannan ya ishe shi thumma wa an ya'rifa ma yuslihu bihi furud ainihi hudita fantabi mithlu as-salata waz-zakati al-wajiba adib taharatan wuqitan na'iba haka dai ya waƙe littafin al-akhdari Allah ya saka masa da mafificin alkhairi sai mu fara littafi da sunan Allah ta'ala bismillahir rahmanir rahim qala al muallif rahimahullahu ta'ala mai littafi yace Allah masa rahma bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jinkai wa sallallahu ala sayyidina muhammadin tsira da amincin Allah su tabbata ga shugaban mu annabi muhammad wa alihi da iyallansa wa sahbihi da sahabbansa wa sallama aminci su tabbata a gare su alhamdulillah yace godiya ta tabbata ga Allah rabbil alamin ubangijin talikai wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammad tsira da amincin Allah su tabbata ga shugabanmu annabi muhammad khatiman nabiyina khatimin nabiyina cikamakon annabawa shine al-khatim wanda yake shi shine ƙarshen annabawa wa imamil mursali na kuma shugaban manzanni wannan malam ya fara littafin sani da godi ma Allah ka bayyana wani hadisi wanda malamai suke tattaunawa a kansa amma ƙarshe dai hadisi ne ingatacce a wasu hanyoyi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu amrin fi balin la yubda fihi bil hamdi fa huwa ajzam duk al'amarin da ke da muhimmanci in dai ba a fara shi da alhamdulillahi ba ko bismillahi to wannan al'amari yana da yankakkiyar albarka ne baya da haske albarka shi Allah yana tafiya da ita to shine malam sai ya fara da wannan godiya ga Allah ta'ala domin ya nuna cewa shi ma yana koyi ne ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malam yace awwalu ma yajibu ala al-mukallafi farkon abun da yake wajaba ga mukallafi المكلف هو البالغ العاقل الذي بلغته دعوة الدين الإسلامي إذا كنت مكلفي شيني بالغي وند يا بلغ مي حنكلي وند كيرا نا الدين المسلم يرسكي شي شي ake cewa mukallaf kenan farkon abin da yake wajaba ga baligi mai hankali tashihu imanihi ya gyara imaninsa shi kuma imani shine i'tiqadun bil qawlin bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil jawarih yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah idan ka ce al'iman imani shi ne i'tiƙadun bilkalbi mutum ya ƙudurta ga zuciyarsa shi yake ce ba imani ka ƙudurta cewa lalle babu abin bautawa da cancanta sai Allah shi ake ce ma imani i'tiƙadun bilkalbi wa ƙaunun billisani ka faɗa da halshenka wa amalin biljawarihi ka aikata da gaɓuɓuwan jikinka wannan shi ake ce ma imani yazidu bi ta'ati imani yana karuwa da yima Allah da'a wayan qusu bil ma'siyati yana rigewa idan ka saba ma Allah kenan nan awwalu ma yajibu 'ala al mukallafi farkon abin da yake wajaba akan baligi tashihu imani ya gyara imaninsa na daga cikin gyara imani mutum ya bi ka'idodi guda shidda na imani sune rukunai guda shidda arkanul imani sittatun alaysa kadhalik rukunan imani guda shidda ne an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi kai imani da Allah da mala'ikun Allah da annabawan Allah da littattafan Allah kai imani da kaddara ta alkhairi da kuma ta sharri wannan shi yake cewa kana ka cika rukunan imani guda shidda to wannan imani da Allah ta'ala wajibi ne sannan imani da manzannin Allah wajibi ne domin na daga cikin imani da Allah ta'ala ka yarda cewa Allah ta'ala bai da tamka laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir Allah ta'ala wani bai tamka gare shi ba bai da kamanceceniya Allah mai ji ne mai gani ne kullu man alaiha fan ka yarda cewa duk wanda yake bisa doron ƙasa zai mutu wannan albaqa'u kenan ka wanzar ma Allah cewa ka tabbatar ma Allah cewa hayyul la yamut Allah raye yake baya mutuwa wannan shi ake ce ma imanu billahi sannan na daga cikin imani da Allah ta'ala ka tabbatar ma Allah yana ji ka tabbatar ma Allah yana gani ka tabbatar ma Allah masani ne da sauran al'amuran da ya wajaba a tabbatar ma Allah imani da mala'ikun Allah ta'ala sannan imani da littattafan Allah waɗanda ya sabkar su ne a taura wadda Allah ta'ala ya sabkar da ita ga annabi Musa alaihi salatu wassalam injila Allah ya sabkar da ita ga annabi Isa sannan zabura Allah ya sabkar da az-zabur ga annabi Dawud wa ataina Dawuda zabura sannan alqur'ani wanda Allah ta'ala ya sabkar da shi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda alqur'ani ke bayanin duka sauran littattafan sai suhuf ibrahim wanda Allah ta'ala yake bayani na as-suhuf wannan shi ake cewa imani da littattafan Allah ta'ala to shine mala yace awwalu ma yajibu 'ala al-mukallafi tashihu imanihi farkon abin da yake wajaba ga mukallafi baligi ya gyara imaninsa ya inganta imaninsa na daga cikin inganta imani kayi kokarin shiga harkar dake gabanka ka kada ka yarda kana musulmi kana ƙoƙarin shiga harkokin da ba naka ba min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni annabi sallallahu alaihi wa sallam yace na daga cikin kyawun imani da musuluncin mutum ya bar abin da bai sha mai kai ba kada ka dinga bibiyar ƙididdiga kana bibiyar al'auran mutane ka yi ƙoƙari ka shagaltar da ranka da abun da ta shagaltu da shi na addinin musulunci na da'awa zuwa ga Allah ta'ala wannan na sha gayin shi a wannan majalisi cewa da yawa daga cikin mutane masu da'awa a yau suna da'awa ne ba kira zuwa ga Allah ba suna kira ne zuwa ga kansu ƙoƙarin yake idan ya zo yana da'awa sai ya gayi falalashi sai ya gayi darajar shi da manƙaba shi ya nuna shi wani ne wannan ba tafarki bane na da'awa zuwa ga Allah ta'ala isa a shekaran jiya ina tasaffuh in social media mawaqi'ul iktisaliya wannan sai nake ganin wasu ɗaliban ilimi suna yaba ma farfesa dukuri muhammad dukuri Allah ya saka mai da alkhairi akan kwadaitar da ɗaliban ilimi da yake yi bisa kan tafarkin ilimi na daga cikin shawarin da yake ba ɗalibai sai yake ce musu kada ɗalibi ya yarda ya rabu da littafi kada a yi wani mataki na hanyar karatu ko wani lokaci na karatu ka ji cewa kai yanzu ka zan malami wai kai yanzu baka iya karatu ka zan babban malami kai ma a'a shi al'ilmu bitta'allumi ilimi koyon shi ake koyaushe ka dinga karanta littafi ka dinga buɗa kana bincike shine yace awwalu ma yajibu 'ala al-mukallafi tashihu imani farkon abin da ya wajaba ga mukallafi baligi ya gyara imaninsa na daga cikin gyara imani kyautata zato ga musulmai ku kyautata ma 'yan uwanku musulmai zato kada ku zam waɗanda ke muna namu musulmai zato kada ku zam waɗanda ke dinga ganin musulmai dukansu ba na ƙwarai bane ku ɗaya ne bisa kan tafarki na ƙwarai irin yadda yau za ka iske wasu daga cikin 'yan salafiyanmu na yau suke ganin cewa in ba su ba duk wanda ba su ba jahili ne wasu matasa 'yan salafiya wanda ajiya nake ganin bidiyon wani wani daga cikin mai kira zuwa ga salafiya shi dan salafiya ne amma wallahi salafiya ta yi gabas shi ya yamma wanda ya bayyana cikin maganganun shi akwai wauta akwai yarinta akwai jahilci a cikin maganganun shi na farko ya yi wata magana wadda ta ban mamaki ga wanda wai yake nassaba kanshi zuwa ga salafiya ya kalli taron jam'iyyat na ahli sunna wal jama'a a cikin ƙasar Nijar gaba ɗaya ya ce dukkaninsu shugabanninsu jahilai ne ya ce dukkanin shugabannin alkitabu wa sunna da ihya'u sunna duk jahilai ne wannan ta'mimin ya nuna shi ma katon jahili ne domin a ka'idar malamai suna cewa at-ta'mimu jahlun gamewa jahilci kai na babban mahaukaci kace duk wanda ke garin ga jahili ne shi dai malami kenan wanda wayannan malaman da yake cewa jahilai ba dan da su ba da bai iske sunnatan bagas ya iske ta ya fara hawa kujera mai juyawa yana zagin malamai wa'annan malamai sun ba da rayuwarsu wurin ganin sun tallata da'awa ta sunna sun ba da lokacinsu sun ba da duk ƙarfinsu wurin ganin cewa wannan sunnar ta kai inda take a yau akwai ɗaya daga cikin malamai wa'anda a wannan gari yake waɗin wata magana cewa wallahi duk wata mace da ta sa hijabi a cikin wannan garin suna da lada a ciki domin su suka fara kawo hijabi a cikin garin nan gaba ɗaya to alaihi faqis a ƙasar Niger kafin zawwar waɗannan 'yan alkitabu wa sunna da 'yan ihya sunna ba a san hijabi ba kafin zawwar su bid'a ta yi yawa shirka ta yi yawa cibba ta yi yawa bal yanzu kai yanzu ne musulunci yake saye da wata riga sabuwa amma ka tada baki ka ce dukkaninsu shugabanninsu jahilai ne akwai mamaki amma bai yi mamaki ba saboda so tari da yawa za ka iske al'insanu aduwu ma jahila mutum ya jahilci abinda yana ƙeya da abinda bai sani ba lokacin da mutum ɗan ilimin shi bai cika ƙulli ba sai yana ganin cewa kowa jahili ne shi ne malami lokacin da bai iya karanta littattafai da babu wasilla to gani yake kowa jahili da shi dai an malami wanda na gayi cewa matasan sunna ku kiyayi doko ɗabi'a da al'ada ta wasu matasa daga cikin matasan Najeriya wa'inda matasa ne wa'inda banda cin mutuncin magabata da cin mutuncin kakanni da iyaye malaman da suka ba da rayukansu wurin ganin da'awar tattaka inda take a yau babu aikin da suke yi amma cewa wai dukkaninsu shugabanninsu jahilai ne to wannan maganar ka shirya abin da za ka faɗi gaban Allah ta'ala ka shirya ba da amsa ta gobe ƙiyama wannan na farko ke na biyu sai yake magana cewa idan wani malami ya faɗi wata magana ko da a cikin bukhari take da muslim ko da aya ce a cikin alkur'ani in ya gayi wannan maganar jahilai awam suka taso suna harguwa suna maganganu akan maganar sai a kira malamin a ce mai ya janye maganar wannan an je a to sai in malamin bai fasar ayat daidai ba sai in malamin bai fasar hadisin daidai ba amma ahlus sunna da alkitabu was sunna da ihya'us sunna waɗanda dai ni na sani wallahi za ka iska kullum ƙoƙarin suke su fassara ayoyi akan faham na salafin salih ƙoƙarin fassara hadithai suke akan fahamu salafin salih amma da ka jahilce su ko kuma yadda ka zauna a cikinsu an koro ka to sai kana ganin cewa duk wanda ba su ba kai ba yanzu kai ɗan salafiya ne kuma kai ka san ba'idun kullal bu'ud an salafiya ba kamata ma hayar salafiya ba domin salafiya tambayar da za a yi matawa salafiya ta so imamul bukhari wanda ya mu shekara 256 ko salafiya ta so imamul imamul imam shafi'i wanda ya mu shekara 204 ko ta so al-imamu malik wanda ya mu shekara 179 wace irin salafiya kake inda yau idan kadibi ulama'ul jarh wa ta'dil aiki ne na tace sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam amma ba za ka samu ɗaya daga cikin malaman jarhu wa ta'dil inda zai kallon taron jama'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace dukkan jahilai ne ba babu wani salo daga na magabata inda za su kallon taron shugabanni taron al'umma yace dukkanin su shugabannin su jahilai ne babu shi a cikin magabata to kaga wannan akwai matsala kuma za ka ji akwai tanakuda a cikin maganar shi wannan matashin Allah ya shiryar da shi ya ce yana son ahli sunna yana son 'yan izala hissa yake musu nasiha amma kuma cikin maganar shi yace hissa muka faddaha su wannan ya nuna bai iya larabci ba da ya iya larabci da bai cewa ina son su kuma ina faddaha su dan ba su haduwa wannan naƙidai ne suka haɗu kana son mutum kuma ka faddaha shi menene tafdih a ce faddaha yufaddihu abinda a faddaha shine kashful kashful uyub ka bayyana aibin mutum gaban hili ko kuma ka bayyana abin da mutum ke ɓoyewa shine ka faddaha shi to wanda kake so zaka zo gaban mutane ka faddaha shi kana son shi idan kana son shi nasihar da za ka yi mai ka kira shi ka ce wane kaza da kaza kuskure ne ka kawo kuskuren a tattauna ci wannan shine salo na salafiyar wannan shine ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wannan shine abinda annabi ya ce ya bar ma al'umma shi abubuwa guda biyu littafin Allah da sunnar annabi ina faɗar Allah fa in tanaza'atum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul duka ina hadithan da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bayyana cewa ku bi jama'a irin hadithin da al-Imam Tirmidhi yake cewa yadullahi ma'al jama'ati al-Imam Tirmidhi ya wuce kara 279 yace Allah hannun Allah da taimakon Allah yana tare da jama'a ina hadithin alaikum bil jama'ati wa iyyakum wal furqa na hore ku da ku bi jama'a ku ku da rabo kai ya nuna wannan matashin a surgumin jahili ne wanda bai san me ake ce ba jama'a jam'iyya ta alkitabu wa sunna ba ko kuma ihya sunna ko kuma abin da ya kama da wannan ya kamata kuma mu ji tsoron Allah matasa matasa mu ji tsoron Allah kada mu kawo fitintinu wai don son shuhura don son a sanka ka yi ƙoƙarin ganin cewa ka ruguje tafiyar iyaye da kakanni a kan tafiya ta daidai kuma kai ne kan kuskure kai ne a kan kuskure to wannan shi ne ma ya ji wa alal mukallafi abinda ya waje ba a kan mukallaf ba ne ya gyara imaninsa ya zama lahiya lau da kowa kada ya zama yana sukan wanga yana zagin wanga yana cin mutuncin wanga kai dai yi aikinka wa kuli imadu fasayar Allahu amalakum ku yi aiki Allah yana ganin aikin kowa idan jahili ne ma za a gani idan ba jahili bane za a gani ai na daga cikin abin da ba su suturta ma'abutansu ilimi da kuɗi duk wanda ya iddia'in cewa shi mai ilimi ne to yau da gobe za a gano jahili ne duk wanda ya ikirarin shi mai kuɗi ne da gobe za a gano katon fakiri ne in ƙarya yi summa ma'rifatu ma yuslihu bihi farda ainihi sannan wajibi ne mukallafi ya san abin da yake gyaran farillansa na ainihi da shi ka ahkamis salati kamar hukumce hukumcen sallah wa taharati da tsalki wasu yami da azumi ai wajibi ne ga mukallafi ya san duk abin da yake gyaran farillansa na ainihi da su ya san wajibi ya san wannan abu idan na aikata shi wajibi ne idan ban yi ba sallata ta lalace kamar yanzu karatun fatiha a cikin sallah alhamdulillahi rabbil alamin ya san wajibi ne ya karanta fatiha in bai karanta ta ba sallar shi ta lalace kwana da niyya a cikin azumi in bai kwanda niyya ba azumin shi ya lalace wanke huska da wanke cinanu a cikin sallah a alwala idan bai wanke huska shi bai wanke cinan shi ba alwala shi ta lalace ya san as-sunna me ake ce ma sunna ita ce abinda idan mutum ya yi ta yana samun lada idan bai ba a mai uquba kamar kama hannu a cikin sallah kamar shaƙa mahanci a cikin alwala kamar gaugauta buɗe baki da jinkirta sahur a cikin azumi ya san sunna sannan ya san haramun dan ya kiyaye haramun shine yace thumma ma'rifatu ma yuslihu bihi fard ainihi ya san haramun abinda in yayi zai shaka shi gobe lahira in bai yi ba ya bar shi saboda imanin da cewa wannan abu haramun ne za a bashi lada kamar shan giya ya san giya haramun ce sata haramun ce ƙarya haramun ce wasanni a lokacin sallah haramun ne ga lokacin sallah ya zo yana balo lokacin sallah ya zo ya je yana wasanni yana guje-guje ko ya yi sallah babu alwala da gangan haramun ne sannan ya san almakruh abinda in ya yi shi an kyamace shi kamar waiwayi a cikin sallah kaga waiwayi a cikin sallah bai lalata sallah amma ba a son haka ne ko kuma ruhe ido a cikin sallah ba a son shi ko kuma a wurin wanke hannuwa da cinanu makoyin ya wanke uku sai ya wanke so biyar ya yi makaruhi sannan ya san almubah abinda in ya yi shi ya halitta wannan duka shine ma'arifatu ma yuslihu bihi farda ainihi abinda yake gyara farillansa na ainihi da shi ka ahkami salati ya san hukumce hukumcen sallah wa taharati ya san tsalki wasu siyami da azumi wa yajibu alaihi ya wajaba ga mukallafi an yi hafiza ala hududillahi ya tsare dokokin Allah ya wajaba mukallafi ya tsare dukkan doka ta Allah ta'ala wa yaqifa inda amrihi wa nahyi ya tsaya inda Allah ya umurne shi da kuma inda Allah ya hane shi Allah ya umurce shi da yayi kaza yayi bakin nan Allah ya hane shi ya hane shi da yayi kaza ya hanu wa yatuba ila Allah subhanahu ya tuba zuwa ga Allah wanda tsalki ya tabbata gare shi qabla an yaskhata alaihi kafin Allah yayi hushi da shi da haka Allah ta'ala yake cewa falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim wa'annan dake saba ma umurnin Allah su kiyaye Allah kada wata fitina ta same su ko azaba mai radadi da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah yagharu Allah yana kishi wa ghairatul lahi an ya'ti al mu'minu ma harrama Allahu alayhi kishin Allah shine mumini ya zo abin da Allah ya haramta masa Allah ya haramta ka saba mishi sai ka saba mishi to ba a son haka ne wa yatubu ila Allah wajibi ne mukallafi ya tuba zuwa ga Allah qabla an yaskhata alayhi kakin Allah ya hushi a kansa ka tuba ga Allah kafin Allah ya hushi gare ka kana saɓon Allah ka yi ƙoƙari ka tuba ga wannan saɓon kakin Allah ya hushi da kai wa shuruɗin taubati tuba tana da sharuɗa na farko salasatun sharuɗa ne guda uku annadamu ala ma fata mutum yi nadama akan abin da ya huce ya aikata saɓon Allah sai yi nadama ci wani ne kaza Allah ya fe mini ci a annadamu ala ma fata yin nadama akan abin da ya huce yayi ta nadama yayi ta jin cewa yayi ba daidai ba domin tuba zuwa ga Allah shine komawa zuwa ga Allah ka koma ka tuba ga ayyukan da ka aikata waɗanda ba su da kyau Allah ya ce wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ku ku tuba zuwa ga Allah baki ɗaya ya ku masu imani don ku samu rabauta to annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin da imam muslim ya fitar da shi yace ya ayyuhan nasu tubu ila Allah wastaghfiru ya ku mutane ku tuba zuwa ga Allah ku nemi gafara Allah fa inni atubu fil yawmi mi'ata marra yace ni ina tuba zuwa ga Allah a kullun so so dari annadimu ala ma fata kai nadama wai ni nayi kaza akan duk abin da ya huce kai nadama wanni yato Allah ya uda ila dhanbin kai niyyar cewa ba za ka koma mazunubi ba fima baqi alayhi min umrihi fima baqi alayhi min umrihi haka ne wan niyatu alla yauda ila dhanbin fima baqi alayhi min umrihi yayi niyyar ba zai koma masabon Allah ba a cikin abin da ya mai saura na rayuwarsa abin da ya mai saura yace to wannan laihin ba zan sake shi ba kwaya ce ya sha yace to tunda na gano kwaya haramun ce daga yau ba zan sake shan kwaya ba har in mutu sata ya gano sata haramun ce ce daga yau ba zan sake sata ba in mutu fi ma baqiya alaihi min umri wa an yatruka al ma'siyata ya bar sabon Allah fi sa'atiha a wannan lokacin da yake sabon Allah in kana mutalabbisan biha in ya kasance yana cudanyuwa da wannan sabon Allah in ya kasance yana aikata wannan sabon Allah to ya gaugawa ya tuba ya bar wannan sabon Allah to wannan shi ake cewa sharuɗan tuba guda uku الندم على ما فات النية ألا يعود إلى ذنب فيما بقي عليه من عمره وأن يترك المعصية في ساعتها إن كان متلبسا بها وننسود شرطا توبا كما ألا ينا كربا توبا باوا متكر بكي غرغرا با dullahin da kai matukar ba shirka ba idan ka mutu ka nemi kakin ka mutu ka nemi gafara Allah yana gafarta ma zunubanka inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah yana gafarta kowane zunubi banda shirka ita shirka ita dai ce idan kai yi wa Allah to Allah baya gafarta ta da haka mu tuba zuwa ga Allah kafin Allah ya hushi da mu shi da ce wala yahillu lahu an yu'akhkhira at-taubata bai halitta ga musulmi ba ya jinkirta tuba yace bari in bari har gobe wala yaqulu kuma kada yace hatta ya hadini Allah sai Allah ya shirye da ni yace a insha Allah za mu bari sai Allah ya shirye da mu wala yahillu lahu an yu'akhira at-tauba bai halitta musulmi ya jinkirta tuba ba ya aikata sabon Allah kuma ya gano sabon Allah ne to bai halitta ya jinkirta ba yace sai daga baya yace a'a za mu bari sai mun girma a'a nan take ka bari wala yaqul kada ka ce hatta yahdini Allah sai Allah ya shirye da ni فإنه من علامة الشقاء الشقاء domin faɗin wannan maganar min alamati shaqa'i yana daga cikin alamar taɓewa idan kana son kaga taɓaɓɓe shine wanda zai cewa Allah za mu tuba nan gaba wal khidlani da yarɗewa Allah ya yarɗe mutum ya hidda mai albarka shine khidlan wa damsil basirati da shahihu basira kamar yadda Allah ta'ala ya ce fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur zukata ba su makamcewa sai idanuwa ba su makamcewa sai da zuciyar da ke cikin kiraza ita ce ke zama makauniya a annabi sallallahu alaihi wa sallam a hadithin da tirmizi ya fitar da shi yake ta innal mu'mina idza aznaba dhanban mu'mini idan ya aikata wani zunubi kanat nuktatun sauda'u fi qalbi za a yi wani digo baki a cikin zuciyarsa fa in taba wa naza'a wastaghfara suqila minha idan ya tuba ya cance daga wannan sabon Allah ya nemi gafara Allah ta'ala sai a goge wannan zunubin wa in zada in ya ƙara zunubi zadat sai wannan sabon ya ƙaru wannan bakin tambon ya ƙaru fadhalikar ranu wannan shine tsatsar da Allah ya ce kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun tsatsa ta mamaye zuciyarsu in ya saba ma Allah sai kaga an yi mai bakin tambo in ya ƙara a mai wani baki in ya ƙara sai zuciyar shi ta san baki irin me yawan mutanen da zukatan su baki irin suke kana zaune tare da mutum kana nuna mai soyayya kana zaune tare da mutum kana nuna mai sakewa amma shi na yana kiyayya da adawa da yana nan yana ganin cewa duk duniya bai da maki irin nawa nawa ne daga cikin mutanen da aka nuna masu yayya aka nuna musu sakewa aka nuna musu walwala amma shi yana nan yana kulla ma adawa da kuma tuggu na ya ganin cewa ya kada ka a cikin rami wannan shi ake ce maran tsatsa musamman tsatsa ta hasada ganin cewa kullun kana fatan wani da Allah ya ma ni'ima Allah ya goge ta Allah kare mu daga sharrin hasada wannan hadisi Imam Tirmidhi ya fitar da shi Imam Nasa'i ya ce hadisi ne mai kyau mu ce gaba ko mu tsaya nan a tsaya nan to sai mu tashi wa yajibu alaihi hifzu lisani abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada da muka yi kuskure Allah kan kare a cikin zakatan mu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh